ce mana tauhidi ya rabu gida uku akwai tauhidul uluhiyya akwai tauhidul rububiyya akwai tauhidul asma'i was sifati manzo Allah bai faɗa haka ba wanda suka fi mu fahimtan waye annabi sabban annabi ba su raba wannan tauhidi gida uku ba wanda suka fi mu fahimtan su waye sabban annabi tabi'ai ba su raba wannan tauhidin gida uku ba dan haka ina ganin a cikin abin da zan gabatar amma da yake shi ilimi ba a bakan kirji a ci komai ya kare baka da shi watakila mala yana da wasu hadisai waɗanda suka inganta daga wajen manzalla manzalla ce tauhidi gida uku ne rububiyya a uluhiyya asma wa sifat da rububiyya da haka malam zai kawo mana insha Allah sa'annan sai abu na gaba wannan tauhidi da misali an raba shi da niyan ba za a kafirta wasu ba to shi kenan da ba wani abu bane wanda ya ga dama ya bi wanda bai ga dama bi ba amma yadda da cewa yadda da cewa wannan tauhidin wanda ya yadda da in ka yadda da ɗaya baka yadda da ɗaya ba ka zama kafiri to shine ba mu yadda da shi ba kamar yanda gashi ɗaya daga cikin akwai littafi wannan yace mala kamar yanda mala ya kira kansu da wahabiyawa yace ajma'atul wahabiyatu wahabiya sun yi ijma'i sun yi ijma'i منذ زمن ابن تيمية tun zamanin ibnu taymiya ila zamani na haza zuwa zamanin mu na yanzu annal mar'a cewa mutum la yakunu mu'minan ba zai zamanto cikakken mumini ba hatta yuqassima tauhidahu sai ya raba tauhidin sa ila salasati aqsamin zuwa gida uku sai wannan gida uku sune uluhiyya da rububiyya da asma'u was sifat wa ilayka nasu wa ilayka nasu wahidin minhum ga ɗaya daga cikin su abin da yake faɗa fi kitabi a cikin kitabun i'tiqadu ahli sunnati sharhi ashabil hadisi wannan littafi na ɗaya ne daga cikin su ga abin da yake faɗa a shafi na sha ɗaya yana cewa fala ya kunu abdu muminan bawa ba zai zaman to mumini ba hatta yi wahidan Allah fi rububiyya sai ya kaɗaita Allah cikin rububiyyansa wal uluhiyyati da uluhiyyansa wal asma'i was sifat da cikin sifofinsa da sauransu to wannan tauhidi haka ga wannan littafi sunansa at-tauhid wa bayan al-aqida salafiyya an-naqiyya wanda ya wannan littafi shine samatu Sheikh Abdullah Abdullah bin bin Humayd ina tsammanin haka ne rahimahullah wanda ya yi wannan littafi shi ma ya kawo batun tafsimin tauhidi to anan yadda muke da muke da sa'in sa da su shine gurin da muke da sa'in sa da yan uwanmu yan izara akan wannan raba tauhidi afwan yawa na gani gurin da muke da sa'in sa in muku a takaice in an ce menene tauhidul uluhiyya menene tauhidul rububiyya tauhidul rububiyya a wajen su shine tauhidun lahi bi af'alihi kadaita Allah ta hanyar ayyukansa wa ya halicci sama Allah wa yake saukar da ruwa Allah wa yake fito da tsirrai Allah in kai imani da wannan ka zamanto ka zamanto kana kai imani da tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya shi kuma tauhidul lahi bi af'alina kadaita Allah da ayyukanmu Allah shi kadai zan yi wa sallah shi kadai zan roka shi kadai zan yi istigasa da shi shi kadai zan yi kaza sai suka ce to Allah ya kamar yadda shul Islam Ibn Taymiyyah faɗa yace Allah shi ya raba wannan abu bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbin nasi bi rabbin nasi kaga rabbi annasi malikin nasi sai yace ilahin nasi dan haka akwai rabbun nasi akwai ilahin nasi sai suka ce kafirai na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kafirai waɗanda suka gabata gaba ɗaya duk kafirai sun yadda da tauhidin rububiyya amma ba su yadda da tauhidin uluhiyya ba sun yadda da tauhidin rububiyya ba su yadda da tauhid wato sun yadda Allah shi yake yake halitta yake komai amma ba su yadda su bautawa Allah da ayyukansu ba to mu abin da muke faɗa shine gurin da muke challenge asharratul mawadi asharratul ayati ayoyi masu dama wanda yanzu zamu dan karanta wani na matsan minha suna ƙaryata wannan tauhidin mubasharatan wanda ya kafirce da tauhidin rububiyya ya kafirce da tauhidul uluhiyya wanda ya kafirce wa tauhidul uluhiyya ya kafirce wa tauhidul rububiyya kana inkarin ɗaya ka zaman to ɗaya kuma misali kamar yadda suke faɗa littafin su cewa kamar Ibn Abdul Wahhab ya kawo cikin kitabul tauhid cewa kafirai da suka gabata na zamanin da imanin su ya fi inganta akan kafiran da suka zo akan kafiran da suka zo yanzu wanda suke tawassuli da annabi suke zuwa wajen kabari suke kaza suke kaza sa guda abdul sun fi mu a wajensa to wannan tauhidi shi ya dawo sai sa muka ce ban yarda ba to wannan tauhidi idan sun tashi na farko tunda an ce rabbu kafirai sun yadda da rabbu ba su yadda da ilahu bane abu na farko hadisi da aka fitar wanda imam muslim ya fito in an shiga turmudi ya fitar da shi yanzu ya kawo shi cewa idan an sa bawa a kabari bawan nan kafiri ne ko musulmi wani tambaya mala'iku suke fara mai man rabbuka waye ubangijinka inda kafiri ya yadda da rabbu za su tambaye shi man rabbuka sai dai su ce man ilahuka saboda tauhidin da bai yadda da shi ba kenan kaga wannan hadisin yana rubuta wancan abun mubasharatan kai tsaye sa'annan bayan haka Allah yana cewa innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu innal ladzina qalu rabbuna Allah waɗanda suka ce Allah shine ubangijin mu rabbuna Allah summa istaqamu sai suka daidaita al istiqama kuma aiki ne na bayi aiki na bayi kuma ana yin sa ne a wajen tauhidi ne al-uluhiyya shi kuma Allah da ya tashi sai ya ce rabbuna Allah bai ce ilahuna Allah ba dan ya gwada maka rabbu shine ilahu ilahu shine rabbu wancan tauhidin kuskure ne raba shi aya ta gaba Allah ya ce ittakazu ahbarakum wa ruhbanahum arbaban min dunillah kace kace kafirai sun yadda da rabb sun yadda sun yi tauhidin rububiyya Allah kuma yace ittakazu ahbarakum wa ruhbanahum arbaban min dunillah arbaban ya zaka ce sun yadda sun kadaita Allah a rububiyya bayan kuma suna da alloli Allah ya ce arbabu wanda yake da alloli ya kadaita Allah a rububiyya bai kadaita Allah ba wannan kenan sannan abu na gaba abu na gaba a cikin wannan ayar sun ce tauhidul uluhiyya shine tauhidin da muke muke muke yi wa Allah bauta da shi duk lokacin da ka ji bauta to zaka ga ilahu ne yazo ba rabbu ba shi kuma Allah alqur'ani yana cewa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya wa qadara rabbuka ubangijinka ya hukunta ya zartar farmanin hukumi Allah ya gama kawai rabbuka Allah ta'budu kar ku bautawa illa iyyahu sai shi kadai kaga da ilahu wajen bauta ne da sai Allah sai ce waka da ilahuka dan haka wancan tauhidin kuskure aya ta gaba Allah yana cewa suke cato wala in sa'altahum sai suke kawo ayar nan da yawan suke kawo wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah in ka tambayi kafirai waya da ci sama waya da ci kasa sai su ce Allah to anan mushkilar shine ba ayar bane ba fahimci ayar bane a larabci in ka ce in ka ce wala in sa'altahum wannan lamun din lamul kasami ne sannan ga in a jiki to malaman larabci sun ce in madakula abin da yake shigar jikin in guda biyu sharaɗinta da jawabinta to idan ka same su in ka yi kaza za ka yi kaza zai iya yiwa kafiran annabi ya tambaye su zai iya yiwa kuma annabi bai tambaye su ba dan haka wala in sa'alta mu annabi zai yiwa ya tambaye su ko kuma bai tambaye su ba in ka ce annabi ina ya tara kafirai ya ce waye Allah ku suka ce Allah da ya halicci sama da ƙasa to in kana da hadisin ka kawo mabulaga ilmi na mu a ilmin mu bamu san annabi ya taba tara kafiran maka yace wa ya ci sama da kasa suka ce Allah ba ba taba yin wannan ba dan haka wannan ayar ba wai tana nuna cewa kafirai sun yadda da Allah madaunin rabbu bane a'a wala in sa'altahum ko da zaka taimake su a zaka tambaye su sai sa ibnu ashur ya kawo a cikin tafsirin sa yake cewa ko da za a tambaye su dole za su amsa su ce Allah saboda shawahid na da suke gani na kauri da kaza da kaza da kaza haka ibnu ashur ya kawo sa'annan aya ta gaba a sai a sai wannan Allah yana cewa idan ka ce kafirai kafiran maka sun yi imani da Allah ga Allah yana cewa wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa hum mushrikun Allah yana ce musu mushrikai kai kuma kana cewa sun yi tauhidin rububiyya Allah ya ce mushrikai mushrikai ne kai kuma ka ce sun yi tauhidin rububiyya sa'annan gaba a wata aya Allah yana cewa a in na kulu illa taraka ba'du alihatina bisu'in to wanda wannan ga fir'auna la'anatullahi alayhi fir'auna fir'auna tunda an ce kafare sun yadda da rububiyya ko to fir'auna da ya tashi tambaya annabi Musa sai ya ce annabi Musa me qala ana rabbukumul a'la shine rabbun shi ya mayar wa kansa rububiyya din da ya yadda da Allah zai kira kansa rabbu ba zai kira kansa rabbu ba da haka kafare ba su imani da tauhidin rububiyya ba sa'annan kuma ga namrud ga namrud wanda suka yi jayayya da annabi Musa ya tashi bashi amsa sai ya ce Fir'auna ma ya ƙara tambaye shi wa ma rabbul alamin wai me rabbul alamin din kashi sun yi imani da rubiya ga aya ta ce wa ma rabbul alamin me rabbul alamin sannan ga namrud lanatullahi alaihi lokacin da yazo suna munaza yana jayayya da annabi Ibrahim me yace alam tara ila allazi hajja ibrahima fi rabbih an atahu Allahu al-mulk alam tara ila allazi hajja ibrahima fi ilaihi fi rabbih fi rabbih hajja ibrahim fi rabbi da ya yadda ba zai jayayya da annabi ibrahim akan rabbu ba sannan kuma ga wannan ayar tana cewa a lokacin da manzo Allah aka tafi yakin badar da aka je yakin badar abu sufyan da ya fito me yake cewa abu sufyan lokacin yana mushriki da ya fito sai yake cewa ul hubal ul hubal ul hubal hubal yana daga hubal ne yake da nasara hubal ne yake sama hubal da ya yadda da Allah Allah bai ce yake sama manzo Allah sai ya mayar mai da martani sai ya ce Allahu a'la wa ajal Allahu a'la wa ajal a yakin Hunayn musulmai da kafirai da suka haɗu mai musulmai suke cewa Allahu maulana wa innal kafirina la maula lahu cewan kafirai ba su yi imani da tauhidin rububiyya ba dan haka kasa tauhidi a cewa wannan sun yi wannan wanda bai yi imani da waɗannan tauhidin ba kuskure ne tauhidul uluhiyya an kai imani da shi kai imani da rububiyya in ka kafircewa ilahiyya ka uluhiyya ka kafircewa rububiyya kai tsaye mubasharatan bayan haka daga cikin wasu ayoyi wanda qur'ani ne wannan ayoyi zalla saboda da na ga maganganun malamai to amma sai na ga laisa ba da kalamin lahi kalam in Allah ya ce kawai ba wani wanda zai zo ko hadisi ne za a ji shi a gefe in Allah ya ce matukar ayat ta zamanto da fa'iya ga tanan a fili take an samu hadisi za a ji hadisi to Allah ya riga ya faɗa sai sa kawai na ajiye maganar malamai na ɗebo wannan ayi sannan gashi Allah yana faɗa ya ayyuhan nasu ubudu ilahakum rabbakum ya yi wannan su abudu rabbakum gashi wannan ma yana cewa tun da bauta ne ya kamata ya zamanto ilahu ne sannan ya yi wannan su taku rabbakum sannan ga yusuf ibnul karim ibnul karim ibnul karim alaihi wassalam annabi yusuf da ya shiga cikin kurkuku me yake gaya wa waɗannan mutane biyu da suka haɗu da su a kurkuku sai yake ce musu ya sahibai sijin a arbabun mutafarriquna khairun amillahu wahid a arbabun bai ce musu a alatun ba yana nuna ma cewa suna bautan arbabun to ta yaya shekul islam ibn taymiya bai zo ce mana kafirai sun wahada Allah rububiyya ghairu sahih alqur'ani yana faɗan haka sun haka tamaman ghairu sahih sannan gashi ana cewa summal ladina kafaru bi rabbihim summal ladina kafaru sannan ga da suka kafirce bi rabbihim ba bi ilahim ba bi rabbihim ya'dilu sannan kuma kafirin da bai yadda ba mun ce tashin kiyama sun ce ayyukan da ake yi aiki na Allah shine tauhidin rububiyya ko aikin da Allah yake yi to tashin kiyama aikin waye aikin Allah ne rayawa da macewa aikin waye gashi Allah yana cewa na mutuwa na hayawa ma yuhlikuna illa dahar bas yadda da akwai Allah ba ma Allah zai kashe su ya raya su dan haka suna cewa kuma wa ma yazunnu sa'ata qa'ima bas yadda da tashin kiyama ba aikin Allah ne kaga sun kafirce da tauhidin rububiyya suna cewa man yuhyi izama wa hiya ramin waye zai tayar da wannan kasusuwan bayan sun diddige sun zamanto komai waye zai tayar da su kaga wannan duk ayoyi suna gwada ma cewa tauhidin rububiyya da aka raba din nan kuskure ne da an raba tauhidin nan ba a haddin zatin sa ba an raba a wajen sharhi shikenan sai mu ce marhaban bil wifa kuma yanda ibn taymiya kamar yanda ya faɗa da yake ayi mun afwa an san shekul islam kana zakiyan yana da kwakwalwa sosai da ya tashi sai yayi wani wayo sai ya ce ai tauhidul uluhiyya idza jtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a to marhaban bil wifa bata canza zani ba mun yadda marhaban bil wifaqi bata canza zani ba wannan ayoyin suna nan in an ce ijtama'a iftaraqa wa wa izaftaraqa ijtama'a a kawo mana misalin haka ba za ka iya samo misalin haka ko daya qur'ani ba yanda suka rabu ko yanda sai dai ka samu gurin da suka haɗu suka haɗu amma gurin da suka rabu babu a qur'ani daga fatiha har nasi in akwai kuma za a kawo mana yanzu sannan sai abu na gaba an ce sun yadda da Allah sai Allah ya ce wa ja'alu lillahi shuraka aljinn shuraka'i aljinn wajalu lillahi sun sa wa Allah shuraka aljinnu suna bauta aljannu idan sun yadda da Allahu kar a ce me yasa ba ce rabbu ba saboda Allahu ismun ne jami'un ilahu zai shiga cikin sa rabbu ma zai shiga cikin sa dan haka sa'annan baya haka ga ayar cewa ittabi ma yuhi ilayka min rabbik wa arid anil mushriki gashi min rabbik am kuntum shuhada isa tara yaqub al maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu rabbaka qalu na'budu ilahaka ila haka saboda yana gwada ma tauhidul uluhiyya din da suke faɗa din ibada ne sannan gashi banu isra'ila ne suka ce annabi musa banu isra'il lokacin da annabi musa je yi munajati da Allah ya suka ce qalu ya musa ij'al lana ilahan ilahan ij'al lana ilahan kama lahum e aliha ka sa mana sai su basu ce rabbu ba sai suka ce ilahan ilahan saboda ar-rabbu huwal ilahu wal ilahu huwar rabbu faman kafara bin rabbi faqad kafara bil ilahi mubasharatan wannan aka yi sannan ga annabi isa alaihi alaihi salatu wassalam ya Allah yake cewa annabi isa a maganarsa yana cewa iz qala allah ya isa ibn maryama anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah ilahayn bai ce rabbaini ba ilahai min dunillah sannan a karkashin ayan shi kuma annabi isa ya ce ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ubudullah ku bauta wa Allah bauta ba sun ce wa ilahu ake yi ba sai shi kuma ya ce an ubudullah bai ce ilaha ba sai ya ce rabbi sai ya ce rabbi an ubudullah rabbi wa rabbakum wannan kai ki sannan ayoyi da dama sun zo sannan to idan mun bari dan haka mahallin shahid a takaice a nan shine tauhidul uluhiyya da rububiyya in ka kafirce wa ɗaya ka kafirce wa ɗaya wannan dari'a ce ta kafirta al'umman manzo Allah kuma kamar yadda muke faɗa duk malaman musulunci kaf ka cire daga kan shekul islam ibn taymiya shi kadai ne ya fara raba tauhidul uluhiyya rububiyya asma wa sifat saman sa kadan babu wani malami da zaka samu in akwai muna jira annabi bai raba ba sabbai ba su raba ba tabi'ai ba su raba ba muna da wannan ciwon ya kamata a warkar da mu saboda in annabi ya raba a kawo mana in sabbai sun raba a kawo mana in tabi'ai kowa suwaye sun raba a kawo mana mu iya sanin mu shine annabi bai raba ba shehul islam shi ya fara yin irin wannan kuma tauhidi ba abun wasa bane tauhidi baya karban ijtihadi baya karban ijtihadi da haka in akwai gurin da ake ganin an raba wannan abun a kawo mana assalamu alaikum saura minti uku okay da haka akwai gurin da ake sannan kuma batun cewa kafirai sun yadda da Allah a mazaunin rabbu sun yadda da Allah a mazaunin rabbu sun yadda ba su yadda da Allah a mazaunin ilahu ba wannan kuskure ne kaman ga ayoyi nan wannan kadan ne kaɗan ne kaɗan ne daga ciki inda muka kawo muku wancan ayat da suke kawowa wala in sa'altahum inda zaka tambaye su ba ba a tambaye su ba ba a tambaye su ba ayar haka ma'anan ta yake sannan wancan ayat da take cewa illa li yuqarribuna ila allahi zulfa zulfa ai Allah ya ce illa li yuqarribuna bai ce illa li tuqarribana ba ballantana ka ce a ana nufin hiyal aliha ko hiya ibadatuna saboda tawun din za ta iya bada ma'anan haka tuqarribuna da miri zai iya koma kan aliha ko ya koma kan ibadatuna a sai Allah ya fito ma da abu karara illa bi yuqarribuna yana gwada cewa su suke bautawa Allah din sannan sai yaquluna Allah yana tambaya ko da za a tambaye su ayoyin da suke magana in za a ce musu kaza in za a ce musu kaza sai yaquluna Allah sai yaquluna Allah eh za su faɗa amma in an tambaye su ba kuma an tambaye ba tambaye su ba in akwai tambayar da aka yi musu manzo Allah ya tara kafiran maka ya ce musu wa ya halicci sama suka ce Allah to a kawo mana mabulaga ilmina babu wannan da aka kasa wannan tauhidi zuwa gida uku uluhiyya da rububiyya asma wa sifat kuma a ce wanda bai yi imani da shi ba ya zama kafiri wannan kuskure a ce wanda bai imani da shi ba zama kafiri annabi bai raba mana ba dan haka mu mun yadda fala yazalil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum e azabun alim muna nan akan yanda annabi ya bar mu tauhidi shine umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illa allah sannan abdul ma qultu wa ana wan nabiyina min qabli la ilaha illa allah tauhidin mu kenan kwaya dai ban yadda da rububiyya da uluhiyya da asma'i wa sifat ba assalamu alaikum akwai alhamdulillah mun ji bayani daga shi bangaren tarikan titaniya yanzu kuma za mu mika bayani daga bangaren izala din kenan kuma an samu canji ko malam da ɗaya malamin malam kuma malam umar suleiman zai canza shi ɗaya malam malam abin gida insha Allah yanzu to malam bismillah sai ka koma can ko
da Allah kafin canza kase da Allah mai rada tunatar da mana a yi hakuri wanda abin gani ne wanda ya wuta kuɗi juna ba wani abu ne na hayaniya ko wani abu da Allah a yi hakuri a yi hakuri sauraro ne kawai wani
ya nuna cewa lallai kafirai su kafirai ba su yadda da tauhidin rubiya
yana inkari malam ya nuna cewa arna ba su yadda cewa wanda ya halice su shine Allah ba sakamako a da kawo da in sa'altahum inda zaka tambaye su ba da irin wannan shiga Allah madaukakin sarki ya kalubalanci kafurai ba a suratul mu'minun yace da annabi kulka ce musu limanil ard wa man fiha in kuntum ta'lamun sai yaquluna lillah qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim sai yaquluna lillah duk irin waɗannan ayoyi Allah ya kalubalanci kafurai inda zaka tambaye su ka ce musu menene Allah yana da ilimi akan abin da bai faru ba da zai faru Allah ya ba mu amsar da kafirai su bayar inda zaka ce waye halicci sama za su ce Allah inda zaka ce waye kasa za su ce Allah don haka kafirai ba fada suke da annabi akan tauhidin rububiyya ba duk da zan yi bayani kamar da malai kawo na farko tauhidin rububiyya annabi ne kasashe kamar yadda malai ambata akwai abin da babu nasi a qur'ani karara da yace kaza kasu kaza ko hadisi amma akwai abin da duk malamai musulunci sun ittifaki bitatabbu'i wal istiqra ta hanyar bibiya da bin kididdigi aka ciro su daga qur'ani wannan tauhidul rububiyya qur'ani yake da tauhidul tauhidul asma'i was sifat Allah ya ce rabbus samawati wal ardi yibtar da tauhidul rububiyya fa'abuduhu aka samu tauhidul ubudiyya ko uluhiyya hal ta'lamu lahu samia ana aka samu tauhidul asma'i wa sifat malaka qul a'udhu bi rabbin nasi Allah yace bi rabbin nasi to wato akwai abin da malam bai fahimta a wannan ayan ba malaman tafsiri suka ce da Allah yace qul a'udhu bi rabbin nasi kasance mutum yana iya ce rabbi wani mai gidana ne wani ubangiji na ne sai Allah yace malikin nasi wani zai ce shi ma sarki ne sai ya ce to ilahin nasi abun bauta mutane kala ya rushe duk wanda ya ce shi rabbu ne ya rushe duk wanda ya ce shi maliku ne sai ya ce ilahin nasi abun bautan mutane ba wanda ya sai zo shi abun bauta ne sai Allah in zai dawo cewa ni rabbu ne bai sai ce shi ilahu bane in zai ce ni maliku ne bai sai ce shi ilahu bane to kun ga wannan ya nuna cewa lallai kafirai ba su yarda da tauhidu tauhidu ba su kafirai duk sun yarda cewa Allah shi ya halicce su ya kawo maganar fir'auna ya ce ana rabbukum annabi musa ya bashi martani inda ma ya karanta ayar da ya gani ya ce laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard annabi musa ya ce fir'auna wallahi ka sani Allah ne yayi duk abin da kake cewa kai kai ya ce masa laqad alimta a suratul naml Allah ya ce waja'adu biha wastaiqanata anfusukum Allah yake cewa fir'auna yana cewa shine rabbu amma kuma a zuciyarsu sun san cewa Allah ne rabbu me yasa zulman wa saboda zalunci da taurin kai irin fir'auna yace shine rabbu amma malama mata a suratu yunus Allah ta ya tabbatar fir'auna ya da akwai Allah lokacin da ya shage shi a ruwa ce amantu annahu la ilaha illa bi a shi ƙarya yake a farko cewa da shi rabbu ne ƙarya ne Allah ce wajaqadu biha wastaiqanat anfusuhum zulman wa uluwa zalunci da taurin kai da nuna isa yasa fir'auna yace ana rabbukumul a'la amma gashi a suratu yunus ya zo ya ce na yadda cewa la ilaha illallah me yasa ya kawo tauhidul uluhiyya ashe fir'auna ba fada yake yi da annabi Musa akan rubu ba namarudu da ya jayayya da annabi Ibrahim an ataku Allahul mulka taurin kai ne kamar yadda fir'auna yayi taurin kai yana cewa shine rabbu don haka kafirai duka sun yadda da tauhidul rububiyya me ba su yadda da shi ba la ilaha illallah uluhiyya Allah faɗa suratu safati innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun in an ce ku zo ku ce la ilaha illallah me yasa malamai suka ce wasu sun ce la khaliq wa la raziq wannan tauhidul rububiyya ne me ya ta'rifin rabbu malam malam ya ce tauhidul uluhiyya da rububiyya ɗaya ne rabbu shine mai al khaliq al malik al mutasarrif al mun'im wanda ya rene ka ya halice ka amma menene al uluhiyya yadda da tauhidullahi bi af'alil ibad kadai ta Allah da ayyukan menene bayi amma kafiran makka duk sun yarda cewa Allah ne halitta a ƙur'ani sai ya ƙulun Allah za su ce Allah ne da malaika wani in sa'alta'un inda za ka tambaye su bai tambayin ba ai Allah ba da amsar la ya ƙulun Allah za su ce Allah ne Allah ne yake ba da shaida ba wai ko annabi ya tambaye su ba Allah gaya maka amsar da za su mene za su bayar don haka kafuran makka da duk wasu kafurai a duniya ba wanda bai yadda Allah ne halicce shi ba amma abinda ba su yadda ba shine mene kaɗai ta ka Allah da bauta shi yasa suka ce a inna da tariku alihatina da sha'ir majnun yanzu sai mu bar abubuwan bautan mu shi yasa malamai suke ce la ilaha illallah fassaranta ta'arifin ta shine la ma'budu bi haqqin illallah ba abun bauta na gaske sai Allah ba la khaliq wa la raziq ba wannan tauhid rububiyya ne ba ma'anar la ilaha illallah bane me yasa Allah ce zalika bi anna Allah huwal haqq Allah shine gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil duk abinda ake bauta ba Allah ba Allah ce ƙarya ne shine al-ma'budul haqq shine wanda ake bauta masa bauta wanda take na mene na gaskiya ina fata an gane don haka wannan takasimin tauhid da aka yi raba shi gida hudu ina fata gida uku tauhidur rububiyya shine tauhidullahi bi af'alihi kadaita Allah da ayyukansa mun faɗa wa malamin da aka ciro rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiya bi tashabbu'i wal istiqra aka fitar da wannan rabe-raben mene tauhid sannan magana da malai kawo cewa wa qada rabbuka da cewa kabari ana ci mutum rabbuka magana shekul islam gaskiya ne idza jitama'a iftaraka wa idza iftaraka ijtama'a akwai inda suke haduwa kamar kalma ta al-islamu al-imanu kalma ne mai cin kowanne tana cin gashin kanta amma akwai ta inda suke haduwa in kamar misali mala'ika jibrilu da zo ta bai annabi sallallahu alaihi wasallam akan musulunci menene musulunci yace al-islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan wa tuqima salata wa tuti zakata wa tusumar ya karanto wannan al-a'mal az-zahira ayyuka na fili amma da yace masa bai imani yace an tu'mina billahi wa mala'ikatihi don haka idan sun haɗu su biyu sai a ce al-islamu amalu zahir musulunci aiki ne na fili kamar sallah a fili ake azumi aikin hajji in an zo imani sai a ce amalul batin aiki na ɓoye amma idan kalma ta musulunci ta zo imani bai zo ba ta ɗauki waɗannan ma'ana duka guda nawa biyu don haka idan rabbu ya zo je ilahu bai zo ba ya wakilce shi ina fata an gane ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum da ma da ta kawa wannan du'ayin qur'ani ne amma kuma ba wai haka suke nuna ba ina fata an gane don haka abinda ma da yake kalubalanta kun ji amsa na baku ya ce arna ba su yadda da rabu ba arna ba su yadda cewa Allah ne halicce su ba don da sun yadda kabari ba za a ce musu mene ba za a ce musu man rabuka ba ina fatan kowa gane wannan magana ba haka bane ina fata an gane ya kafa hujja da magana fir'auna kun ji amsan da Allah ba da fir'auna waje a rubi a wasu tai karata anfusuhum kuma duk mai karatun qur'ani ya san fir'auna lokacin da aka dulmiya shi a ruwa ya kadaita Allah Allah ya ce da shi al'ana sai yanzu yanzu ne zaka iya cewa la ilaha illallah ina fata an gane sannan kun ji amsan da Annabi sai bashi laqad alimta ma anzal haula illa rabbus samawati wal ardi basair ya tabbatar masa da cewa ya sani kawai jayayya yake yi da abin da yake na gaskiya ina fata an gane da haka waɗannan nasosi na Qur'ani sun wadatar mu fahimci cewa wannan takasimu tauhid da aka kawo abu ne wanda yake a Qur'ani kai dai mutane suna kin ayi ne saboda wasu za su bada shirka mafaka domin aka ce tauhidi ɗaya ne to dole ka yadda ana iya neman agaji a wajen wani to na kuma an shigo hakkin Allah kamar da za su ce wani ina neman lafiya wajen ka sai mu ce kun zama kafirai saboda tauhidul uluhiyya ba ni ba da lafiya sai Allah wannan shine kawai dalilin da yasa ake inkarin tauhidul mene uluhiyya albashi kawai a matsayin tauhidi daya sai ya zama kowanne mai amsa la ilaha illallah musulmi ne a shida arna za su iya zama la za su iya zama arna za su iya zama musulmi kawai saboda sun yarda da tauhidul rububiyya da duk duniya babu arni tunda fir'auna ya yarda da rabbu a zuciyarsa ina fata an gane to ai ya kai ya sa ya zama mene ya kai ya sa ya zama musulmi kisa malamai suke ce imani abu uku ya hada shi na farko akwai qaulul lisani fada da baki na biyu akwai itikadun fil qalbi yadda a zuciya na uku akwai amalun bil jawari aiki da gaba kaga in kace fada a baki shine kadai imani munafikai sun zama mu'minai saboda suna cewa nash'aru innaka la rasulullah ko ba haka bane Allah yake mu'minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil Allah yake wa ma hum bi mu'minai bane me yasa Allah ko saboda basu da na zuciya inda yadda da Allah kawai cewa shine mahalicci yana sa arna su zama musulmai da duka arna sun zama mene musulmai an fahimta kamar yadda murji'a suka fitar da aiki daga cikin sunan mene imani wanda kuma dole ne sai ka yadda da bakinka ka faɗa da baki ka yadda da shi a zuciyarka kuma dole sai ka yi aiki akan abin da wannan imani yake mene yake koyar da mutum don haka bayan Allah jawo ayoyin Qur'ani ba shine yake nuna cewa wannan magana gaskiya bane Allah ya ce kul a'udhu bi rabbin nasi ubangijin mutane wani zai ce ni ma rabbu ne ina da wani ya ce to malik da kai ce kai malik ne ce to ilahun ilahin nas kaga ya kori dukkan wanda zai da awan uluhiyya an fahimta don haka man rabbu samawat kul Allah yake ce kul liman al ardu wa man fiha in kuntum sayaquluna lillah za su ce mene Allah ayoyin nan da yawa Allah ya tabbatar da cewa arna sun yarda da tauhidul mene rububiyya me ba su yarda da shi ba kadaitaka Allah da ibada a inna da tariku alihatina li sha'ir majnun da haka duk annabawa Allah ba su yi fada da mutanen su akan mene tauhidul rububiyya ba abinda suka ta usuma shine tauhidul mene uluhiyya duk annabawa Allah ka bi qur'ani annabi hudu suka ce masa qalu ya hudu ma ji'tana bi bayyinatin wa ma na'anu bi tariki alihatina allolin suke karewa qalu ya salihu kad kunta fina marjuwan qabla hada atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una alloli suke karewa ina fata an gane mutane annabi shu'aibu qalu ya shu'aibu kan asalatuka ta'muruka an natruka ma kana ya'budu aba'una alloli suke karewa in ka da la yudilluna an alihatina alloli suke karewa mutane annabi nuhu la tadaruna alihatakum wala tadaruna waddan wala suwa'an wala yagufa yuqa wa nasara allolin suke kare la tadaruna alihatakum su fada suke akan allolin su amma da an zo an ce musu yadda da Allah shi ya halitta ba wani kafirin da za a yi musu da shi akan wannan hankali ya tabbatar da cewa mene dan adam ma bai inkarin cewa Allah shi ya halitta amma me suke inkari a ce Allah zalla da aruka shi ne ba su yadda ba ma na abudu illa lil karibuna haula shufa'auna inda Allah Ah, wani Allah ne suke nufi waɗannan Allah su za su cece mu a wajen wani Allah ku kalli wannan ayar haula shufa'auna inda Allah waɗannan su za su cece mu a wajen Allah wani Allah ne ba su yadda da shi ba kuma za su yi za su cece su a wajen su ku fahimci ayar haula in shufa'una waɗannan allolin ka tambayi kiristoci me yasa kuke bauta ba annabi sai su ce dai ceto a wajen wa zai ceto wajen wa annabi sai zai ceto Allah masu bautan uzairu me suke dai cece su masu bautan mala'iku cewa haula in shufa'una in su da su cece mu a wajen Allah ah ba su yadda da Allah ba kuma suke bauta musu da haka su abun da ba su yadda ba shine a ce zallan Allah za a roƙa to kun ga anan muke rigima ko saban da ke tsakanin izala da ɗarika akan wannan ne akan shirka mu muna ce ba wanda za a nemi taimako a wajensa sai Allah in ka nemi taimako a wajen wani ka zama kafiri saboda kai al-istighatha istighatha duk Allah ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu kai ɗayan ka muke neman taimako da haka yazo rate wani abu a jiki na ko wani abu da suna cewa zai kare ni ko maganin gobara duk wannan shirka ne saboda ba wanda ke sai Allah ina fata an gane wa in yamsaka Allahu bi dhurri fala kashifa lahu illa hu ولا كما قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمتي duk wannan jama'a Allah na tabbatar da cewa ba wanda zai iya taimakawa dan adam cikin abin da ya same shi na kunci sai Allah amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su wai zai iya amsa addu'an wanda ke cin halin kakani kai ya yaye masa mugu abin da ya same shi a ilahu ma Allah me yasa Allah bai ce a rabu ya ce a ilahu akwai wani abin bauta da ce a rabbun akwai wani rabbu sai Allah ya ce a ilahun Allah saboda magana ake akan aikin Allah tauhidul uluhiyya don haka jama'a wannan tauhidi a Qur'ani ne ba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shine ya kasa tauhidi zuwa gida nawa bitatabbu'i ne wal istikra ta hanyar bibiya ne da malamai suka yi suka ce lallai domin aka bar tauhidi a haka to kowa ma zai dinga amsa sunan mene musulunci ina fata an gane ko zai amsa sunan musulunci kamar da Muhammad ibn Abdul Wahhab cikin littafi sa kashfu shubuhat kamar da malai fada ya ambaci cewa mushrikan zamanin musulunci na zamanin annabi mene kafirci saboda su wancan Allah ta in sun shiga kunci suna manta kowa sai su ce Allah wa idza masakum duru fil bahri dalla man tad'una illa in suna ruwa jirgi na tangadi ba su kira ko Allah ce sai Allah to amma su yace mushrikan zamanin mu mutum na cikin kunci ma zai kira sunan malamin sa zai iya kira sunan wani waliyi to a wannan waje kun ga muke ce shirka ya shigo don haka jama'a wannan taqsimu tauhid ila thalathati aqsamin tauhid rububiyya a qur'ani ne rabbu samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budu anan uluhiyya ta shigo ina fata an gane hal ta'lamul usamiyya nan tauhidul asma'i was sifat yazo mun san Allah madaukakin sarki yana da suna yana da sifofi waɗanda suke kyawa waɗanda suke tsarkaka don haka wannan magana ba a cikin ba wai ibnu taymiya shine kawo shi a cikin alkur'ani ne aka fitar da shi ina fatan kowa gane maganin cewa rabbu in ya zo yana ɗaukan al'ilahu ina fata an gane shi yasa galibin kaga rabbu ya zo to Allah yana magana ne da kafirai ko da musulmai da kowa da kowa sai ce ya ayyuha na sai ce o ubudu amma su mu'mini da suka yarda da tauhidul uluhiyya sai ga Allah ce ya ayyuhal ladina amanu saboda sakon da zai ba su na su sun yarda da Allah ne a matsayin abun bauta amma sai Allah ce rabbakum ya ayyuhan nasu taqu rabbakum saboda ba wanda ya inkara Allah shine rabbu duk ka duba littattafan malaman tafsiri suka ce me yasa Allah ke bambance ya ayyuhan ladina amanu me yasa ke ce ya ayyuhan nasu in ka ga ya ayyuhan nasu da ga kira ne akan tauhidul uluhiyya Allah ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum sai magana da abin da kowa yadda ya ku mutane ku bauta ma ubangijin ku saboda kowa da Allah shine rabbu amma in yazo sai ce ya ayyuhan ladina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min riba to wanda bai yadda da Allah ba zai karbi doka Allah don haka wannan tauhidi haka ne yake akwai tauhidul rububiyya akwai tauhidul uluhiyya akwai tauhidul asma'i wa sifat duk wanda ya duba qur'ani zai ga wannan a ciki suke ina fata an gane bari ka bibiyi littattafan tafsir ta yayi ina fata an gane zaka tarar da wannan don haka jama'a wannan shine magana na gaskiya ana ɓoye a ce tauhidi kala ɗaya ne in aka ce tauhidi kala ɗaya duk wanda ya zo ce la ilaha illallah zai zama musulmi ina fata an gane wanda yace la ilaha illallah tabbas ya zamo mene ya zama musulmi amma akwai nawaqitul islam abubuwan da suke warware mene musulunci saboda musulunci shiga kai kuma zaka iya fita don haka duk mutumin da ya yarda da wani abu wannan shine kadai takaddamar da ke tsakaninmu da mene da su yan dariƙa magana akan kadai ta Allah da bauta isti'ana neman taimako ba wanda yake yake akwai taimakon da zaka iya nema wajen akwai taimakon da fi karfin mutum kamar ba da haihuwa aikin Allah ne arziki fabtago inda Allah ya rizqa ba wanda yake wannan sai Allah ba da lafiya ba mai sai Allah in ka nemi waɗannan abun a wajen wani wanda ba Allah ba kai ma Allah shirka shirka cikin mene uluhiyya aikin Allah ne ba wanda ya kamata a nemi wani a wajen sai Allah to wannan shine iya jayayyar da muke yi amma duk abin da malai ya kawo ba magana guda da ya faɗa wanda yake daidai ne rabku da sai ta kawowa duk irin waɗannan ina fata an gane ayoyin qur'ani ne ta kawo su amma ma'anan su ba haka bane unzilat al-aya fi ghairi mawdi'iha duk aya an aje suna inda ba inda suke ba na gaya muku in Allah ya ce ya ayyuhan nasu taquli ba na tauhidi na gaya muku cewa fir'auna ya yarda da rabbu malam ya ce bai arna ba su yarda da rabbu ba kuma kun ji Allah ya tabbata cewa sun yarda da mene sun yarda da rabbu don haka magana na gaskiya shine taqsimu tauhid raba tauhidi magana ne da yake cikin mene littafin Allah subhanahu wa ta'ala ba sai abin da Allah ya ce tauhida ka suka ga ko annabi akwai abin da bittatabbo wal istikra ta anyan bibiya da kididdiga ana fitar da waɗansu abin da suke ina fata an gane na addini kuma a ginu akan su wannan shine hujjojinmu kuma wannan shine dalilin da yasa malami suka raba tauhidi saboda shirka ya shigo ma addini kuma da sunan mene addini dan dakata ko da akwai sauran lokaci insha Allah ta'ala سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya saka da alheri za mu mika bangaren tijaniya za su yi sharhi na minti biyar
bismillahir rahmanir rahim a a takaice ban so malami ya gaggawan yanke wa kansa hukuncin ya ce ayoyin da na ja ba daidai bane fassara ne ko ba daidai ba ko me alamu yana gwada kansa malam bai fahimci me suke nufi da tauhidin rububiyya da uluhiyya na farko ke ga tauhidi tauhidul rububiyya malam shine tauhidul lahi bi af'alihi kadaita Allah a hanyar ayyukansa wa ya lice ka wa ya lice sama wa ya lice kasa Allah tauhidul rububiyya ka rike wannan na biyu tauhidul uluhiyya tauhidi ne tauhidul lahi bi af'alina Allah zan roka zan bautawa zan yi komai zan yi komai haka ka jawo aya na farko kana magana ka maimaita batun fir'auna batun fir'auna to kace fir'auna ya yi imani saboda lokacin da ya zo zai nutse a ruwa an tambaye shi sai yake cewa idan kace fir'auna ya yi imani mu ma daga cikin malaman mu zaka tafi daga cikin waɗansu akwai malaman mu sufaye kamar ibnu arabi a sufi kamar abdul ghani nabulsi sun tafi akan cewa fir'auna yana cikin aljanna ya za ka yi in kace fir'auna ya yi imani ya ce ya yadda da Allah a wajen mutuwansa manzo Allah kuma ya faɗa a cikin hadisi ya ce man kana man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala aljannata kana nufin fir'auna dan aljanna ne kenan fir'auna bai yi imani ba basu yarda da Allah ya kamata ka fahimci wannan a sa'annan abu na gaba cewa wai malam ya ce an ciro tafsimin tauhidi a cikin wannan ayar ta Allah subhanahu wataala da Allah yake cewa rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samia Allah sai ya ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma maganar ibnu taymiya muhallin shahid anan shine bauta aikin bayi ne an ce in za mu bauta wa Allah za mu yi aiki za mu bauta wa Allah ne da tauhidul uluhiyya to Allah shi kuma sai ya ce rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma sai ya ce fa abuduhu in fa abuduhu ne ba rabbu ya kamata ya zo ba fa yata ibnu taymiya ne ya kamata ya zo ilahu ilahu ne ya kamata ya zo sannan kuma ka jawo aya sai kuluna sai kuluna na gaya ma wannan maganan wannan magana ba wai haka magana ce da zaka jinkita ka ce sai kuluna Allah ka ce sun faɗa ba a qur'ani arabi inna zalna qur'anan arabiyyan maganar da yake akwai wala in sa'altahum in din nan sun ce madukula ha in kara maimaitawa tana daukan sharadi biyu zai iya yiwa an tambaye su zai yiwa ba tambaye su ba sannan kuma tambaya na gaba shine idan mutum ya ce na yadda da Allah kawai cewa na yadda da Allah yanzu wannan ya zama to mumini kamar yadda fir'auna a lokacin mutuwansa ya ce yadda da Allah shikenan yanzu wannan zama mumini zai je aikin shirkarsa ya hada kaza ya kada yayi kaza yayi kaza wannan ba daidai bane sannan kuma malam ka fahimci wani abu abu na gaba shine fir'auna ya ce mala ya yi wani magana cewa sun ce la khaliqu wa la raziqu to yana so mala ya gyara ba la khaliqu wa la raziqu bane la khaliqa wa la raziqa saboda wannan la din la annafiya lil jinsi la an nafiya lil jinsi abinda zai zo bayan ka koyaushe mansubi yake zuwa sai sa kake cewa la ilaha baka cewa la ilahu la ilaha illallah dan haka la khaliqa wala razika sa'annan malam yayi magana cewa wa qalu ma hiya illa mutanen da kace kai sun sun yi imani da Allah ga qur'ani yana ce maka wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa namutu wa nahya wa ma yulikuna ko illa dahr mutanen da suke faɗan haka sun ce ba abin da yake kashe su ba abin da muna rayuwa ne kawai ba abin da yake kashe mu sai zamani ne ya Allah zai ce sun ce ba abin da yake kashe su sai zamani ne kai kuma ka ce a'a Allah ya ce lalle sun yi imani da tauhidul rububiyya sannan waɗannan ayoyin da muka kawo magana ibn taymiya mu abin da muke yi in an ce bauta da aiki to a game a wajen a ga ilahu in an ce halittan Allah da me a ga rabbu maganan ka kana tukka da warwara guri ɗaya zaka fita sai dai in ka yadda rabbul haqq huwal ilahul haqq amma in ka ce daban-daban suke to qur'ani zai ce maka kuskure ne wannan sai dai in ka ce duk ɗaya ne amma kana cewa daban-daban suke qur'ani zai ce maka duk ɗaya suke gashi aya tana cewa qul a innakum kashe sun musulunta kafirai ko yace sun sun yi ima ba sun musulunta ba ko sun yadda da rabbu qul a innakum la takfuruna billazi khalaqa al-arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada wannan ayat ta gama komai ka daina bata lokacin ka kana casin sun sun yadda da Allah a rububiyya waye waye ba su yadda da shi ba qata'an sayaquluna sayaquluna da zaka kawo Qur'ani ba taba rawaito annabi ya hada shi ya tambaye shi suka ce Allah ba in kana da ruwayar ta kawo ko muna magana cewa ba kawai za zuwa ce an ciro tauhidul uluhiyya da rububiyya da kaza da kaza a'a muna son hadisi wanda zai ciro yayin wannan istiqrarin annabi yanda ya raba mana kuma mu haka annabi ya ce mana la ilaha illa abdul ma qultu wa nabiyyu min qabli la ilaha illa Allah
alhamdulillah za mu saurari minti biyar komen akan abin da mala ya yi bismillah mala
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mala ya kawo magana cewa da ni Fir'auna ya imani, ina kai shi cewa Fir'auna ya imani. Amma imanin Fir'auna ya karbu bai karbu ba. Me yasa imanin Fir'auna bai karbu ba? Allah yana cewa laysat at-taubatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an. Allah ya faɗa da nassin Qur'ani duk mutumin da ya zo gabar mutuwa ko ya kalmar shahada Allah bai buƙatar musuluncinsa da nassin Qur'ani ga hadisin Abdullahi ibn Umar Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana karban tuban ɗayanku malam yugargir matukar rai bai zo makogwaro ba ashe Fir'auna ya yi imani ne a wani lokacin da ba a karban mene imaninsa kamar yadda Allah ya faɗa a cikin Alƙur'ani cewa a lokacin da hal yanzu yau Allah yake magana cewa hal yanzu runa illa an ta'tiyahum malaikatu aw yati aw yati ba'd ayati rabbika yawma yati ba'd ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra ashe akwai wasu lokacin da in mutum imani Allah bai karba don haka fir'auna yayi imani amma a lokacin da Allah bai bukatar mene imaninsa malam ya faɗi cewa kafari sun ce wa mai ulikuna illa dahar ba abin da yake hallaka su sai yau da gobe zamani a'a cewar da kafirai suka ba abin da ke halaka sai zamani juhudi ne taurin kai ne da nuna isa ma Allah da inkarin kadaitaka mene uluhiyya na ubangiji kamar da fir'auna yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san wani Allah ba sai ya nuna cewa da gaske fir'auna bai san Allah ba ya sani me yasa ya musu zuciya me yasa kafirai suka yi inkarin cewa Allah ne bai kashe su taurin kai da nuna ma annabi sallama ba su yadda da ubangijinsa ba a matsayin abun bautar su shi kaɗansa kamar da malaka kul a innakum la takfuruna billazi khalaqal arda kuna kafirce mu wanda ya halicci kasa fi yawmain ina fata an gane wannan kafircewan ba wai kafircewa suke akan tauhidul rububiyya ba kamar yadda in mutum duba tafsiran malamai zai ga wani irin kafirci Allah ke nufi tauhidul uluhiyya ne kafircewa Allah a matsayinsa na abun bauta ina fata an gane wannan shine abin da zan iya faɗa akan maganganun malam ya ce fir'auna ya imani na gaya muku Allah ya faɗa a Qur'ani akwai lokacin da ba ka ban imanin mutum na kawo muku hadisin Abdullahi ibn Umar akai sannan kafirai sun ce ba abin da ke Allah kasu sai yau da gobe musu mene kadaitakan Allah suke yi amma ba wai ba su yarda cewa Allah ne mai kashe su ba kamar yadda kul a innakum kafirce ma Allah da suke yi nufi kafircewa ne a cikin mene tauhidul uluhiyya wannan duk da tattauna abu ne da ya zo a kure amma da lallai kamar da ni ban samu labarin sai cikin dare aka gaya min kuma ni ban ma san mawdu'an da za ta tattauna ba if ina fata an gane amma abu ne da suke nan kaman bayyana rana abu ne da suna fili karara ina fata an gane amma da an zo da tafsirai a ga cewa wannan kafircin da Allah ke nufin kafircin ba su yarda shi rabu bane ko ba su yarda shi ilahu bane da da ta kun zo da tafsirai ne ina fata an gane amma duk tafsirin da kowa ya je ya duba zai gani insha Allah tabaraka na duk tawhid da mutum zai je gani ka gani cewa wani wani kafirce ma Allah suka yi qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayn ba da za a yi a ce Allah yana nufin kafircewar rububiyya ne nashi bayan ya tabbatar a Qur'ani cewa su kafuran sun yarda da tauhidul mene tauhidul rububiyya ina fata an gane don haka na bada amsa wa magana malam komen fir'auna ya yi imani a lokacin da Allah bai bukatar imani dalili ayan qur'an da hadithin annabi sallallahu alaihi wa sallama ina da maimaita su domin jama'a su fahimta cewa wannan abuwa da malai kawo mun bashi amsa a kansu ina fata an gane assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullah to Allah ya saka da alkhairi sauran yanke hukunci kuma yana ga jama'a yanzu za mu mika tambaya ne uh, suna da minti biyar biyar akwai tambaya minti da daya saboda haka ina ga zan fara bawa bangaren ɗan uwan namu su yi tambaya ko ok fara tambaya ok kuma kada fita da mashin daga yanzu eh ah, muna da tambaya kamar haka tambaya na farko da nake so in isarwa malam shine dukkan mu ahlus sunna mun yi ittifaqin cewa shi tauhidi abu ne wanda ba a ijtihadi ba istinbadi a kansa tauhidi baya inganta sai nassi sarihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin alqur'ani ko kuma cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mun ce nassi sarihi shine Allah da kansa ya faɗi abu kaza kaza ne ba tare da an yi wani istinbadi ba in an ce istinbadi kuma shine malami ya duba wani abu ya cirato wani abu to shine nake so in tambayi malam maganan cewa tauhidi ibn taymiya ya duba yayi istinbadi shin wannan a matafiyar tauhidi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mun ga wani mutum ya zo zai rasu ya laƙana masa la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kuma manzo Allah ya ce na gode wa Allah da ya inta wannan bawa ba tare bisa dalili na to bai san da tauhidin rububiyya uluhiyya abin ba to ko akwai wani abin wani nassi sarihi wanda ya nuna cewa wannan tauhidi guda uku ne wanda tunda wancan ya shiga aljanna kuma ba tare da ya so wannan rabe-rabe guda uku ba shi nake so mala ya bamu nassi sarihi bisa tafiyan qur'ani da sunna wanda ya tabbata akan tauhidi kafin ya tambaya na biyu
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh maganar malam na farko cewa tauhidi baya karban ijtihadi wannan magana haka ne ina fata an gane baya karban ijtihadi amma da malam yayi bayani a dukule cewa aqida baya karban ijtihadi duk abu ne da yake na mene na gaibi amma shi tauhidi wannan taqsimu tauhid ba wani abu bane ina fata an gane wanda yake a mene wanda yake a fili ba ba abu ne wanda yake a koyi ba tauhidul mene rububiyya uluhiyya tauhidul asma'i was sifat amma yanzu kamar Allah madaukakin sarki ba wanda zai yi ijtihadi ya rada ma Allah suna Allah shi ke sa ma kansa mene suna kamar sifa Allah ba duk yadda kaga sifa ba yadda ka ce ya kama da sifan mene sifan Allah amma wannan tauhidi taqsimut tauhid ba wani abu bane wanda yake a boye ina fata an gane sannan magana malam da ya kawo ina fata an gane na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya laƙana ma wani kalmar shahada ina fata an gane ya laƙana masa kalmar shahada kuma Allah madaukakin sarki annabi fi na ce alhamdulillah alladhi anqadhahu minan nari aw kama qala alayhi salatu wassalam shin wannan dai zamo dalili da zai nuna cewa lallai kowane mutum ne in ya zo mutuwa yace la ilaha illallah ina fata an gane Allah bai karban tubansa ba kowane mutum bane ina fata an gane ba kowane bane da dalilin wannan hadisi na Anas manzon Allah sassa ya shigo wajen bai hude yaro ne annabi sallallahu alaihi gaishe yana kokarin mutuwa ya lakkana masa kalmar shahada ya kalli babansa ya ce atai abul qasim kai biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don inda zai zama kowane mutum ne to da sai mu ce shi ma fir'auna yayi ne yayi imani da haka ba ko na bane za a ɗauko shi shubuha a makala shi da wani domin ya manu da wani ina fata an gane da haka ba ko dalili bane domin da imanin fir'auna wancan lokaci zai mene zai inganta in mun ce kowane mutum ne ina fata an gane salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah a tambayan har yanzu akwai bata fito fili ba abinda muke so shi eh, amsa abinda muke so shi ne idan zai yiwu a, akwai ne ko babu shi ne akwai wanda ya raba wannan tauhidi zuwa kashi uku kafin zuwan shekul islam inu taimiya shi nake son ansa sa da Allah in akwai akwai in babu sai a ce babu na
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kamar yadda suke faɗa ina ta mamaki akwai dama an ce ilimi haka yake kogi ne akwai wanda ya gabaci shehul islam da faɗin kaso-kaso na shi tauhidi sai dai na san mafi yawanci dama an fi jingina ta wa shehul islam ibn taimiyya a sunan wannan malami ko shine imam ah, abu abdullahi ubaidullahi bin muhammad bin ah, babba wato ibn ay babba eh a cikin a cikin littafinsa akwai littafinsa da ya sanya mata suna al-ibana ko a cikin a ba al-ibana fi eh, al-ibana wa za- eh, abinda yake faɗa a ciki zan karanta ne ayi ayi mu hakuri abinda yake faɗa yace wa zalika anna al-usul al-iman billahi yace domin cewa ka sani asalin imani da shi Allah subhanahu wata'ala alladhi yajibu ala khalq akan wanda ya wajaba akan a- halittu su yi wa Allah shine itiqaduhu fi ithbatil imani bis thalathati shine su tabbatar da imani guda uku ga Allah subhanahu wata'ala imanin nan na farko yace ahadu ahduha yace na farko shine an ya'taqidu abdu rabbahu rabbaniyatahu li yakuna bidhalika mu- ah, mubaniyan limadhhab ahli al-batil alladhina la yuthbitun cewa ya tabbatar wa Allah subhanahu wata'ala rabbaniya shine mahalicci shi yake kashewa shi yake rayarwa shi yake azuta da sauransu wannan na ɗaya kenan kuma shi ake kira da arrububiya ko ya ce arrububiya dama duk maganar da ma malam yake ta yi akan arrabu rabbu rabbu rabbu ake ta magana wannan kenan yace na farko kenan na biyu kuma sai yace wasani sai yace an ya aqida wahdaniyatuhu ya tabbatar yayi itikadi yayi imani da me kaɗaitakar Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai da ya kuna mubaniyan bi zalika domin ya kasance ya kawar da wannan mazhabu ahlus shirk ga waɗanda suke shirka ga Allah subhanahu wata'ala alladhina aqarru bisani wanda suka tabbatar da cewa Allah shi yake da ikon ya halitta ya komai lokaci to shikenan wassalamu alaikum
to wa alaikum salam wa rahmatullah bismillah wai ne zai tambaya yawa ba in tambaya okay a muna da damar mu a yau to shi ke a wancan ka ai na amsa ne okay tambaya da nake so to abinda nake so in tambayi malam akai malam ya ce idan kai imani tauhidi ba a raba ta guda ɗaya ce ɗaya ce to idan na ce na yi imani da Allah shi ke kashewa shi ke rayarwa shi ke komai a wannan ban kawai wannan na yi imani da shi shi ke nan dukka sauran ya ɗauke zan shiga aljanna
bismillahir rahmanir rahim duk da tambayan ban gane ba na ce na yi imani da Allah shi ke kashewa shi ke rayawa idan ka Eh, yarda Allah shi ne mahalicci na shi ke kashewa ba shi bane rabbin da muke ta to shi yake kashewa shi yake rayarwa shi yake azurtawa wannan kadai shikenan ya zamo na zama musulmi na shiga zan shiga aljanna ok to shikenan kaga wannan sai ya maka furan maka tambaya ko a'a saboda su ne a ina zuwa ina zuwa bari karasa ai lamarin kenan ya ce ya ce ya ce a dakata a dakata sun ce an ce ku gane tauhidul rububiyya shine tauhidul lahi bi af'ali ya ce ne imani Allah yana kashewa yana rayawa yana kaza wannan aiki- aikin Allah ne ko shikenan sai ya tambayi ka wato kafiran maka sun yi a fahimtar su cewa kafiran maka duk sun yi imani da wannan saboda ayat da sai kawo da yasa ta man talaka sawata rajul la yaqulun Allah ko ba haka ba sai sai kace shikenan za su shiga aljanna kake tambaya na mutum ya yi imani da haka zai shiga aljanna to wannan Allah wa ala wa alam sai ka tambayi kafiran maka su suke kan wannan an gane su suke kan wannan su suke cewa ko da ba su yi a fahimtar ku ba amma wanda ni a fahimta na kafiran makan ba haka suke ba kawai ba su yadda da Allah yake kashewa yake raya ba saboda sun faɗa sun ce ma yuhlikuna illa e addahar ba su yadda Allah ne yake kashe su yake raya su ba wannan kenan sa'annan sai malam a maganarsa na farko da yayi malam yayi bayani ya kawo wajen batun tuban fir'auna sai ya kawo hadisi da aya amma ya bai gane ba hadisi da ayan suna cin karo yana ɗaya daga cikin abin da Malam malamai Ali suka shi yi la'akari.
tambaya.
Na amsa tambayar sa ai. Na amsa tambayar yana sa.
yana- yana sauran To ai ina lokaci da sauran lokaci lokaci ba sai tambaya.
ba da ko wani tambaya za a iya yi Ba Ah, lokaci ba ba da da magana.
akwai wani mai yana da sauran lokaci a'a yana da sauran lokaci Cika ne ci gaba mana. In akwai tambaya sai ya daga. hannu.
yawa abin da yake akwai shi ne mala ya yi magana cewa wai a ayat da ya kawo a hadisin da ya kawo inna ma ya bar tawbata al abdi ma lam yughayyir Allah yana karban tuban bawa matakar bai zo nan ba da ya tashi kawo aya kuma sai ya kawo ayat da take cewa laysa tawbatu lil ladina yamaluna sayyi'ati hatta idza hadara adhumul maut ala inni tubtu al ana wa lil ladina mutu zuwa karshe wa lil ladina mutuna wa hum kuffar wannan ayat tana kora wancan hadisin mubasharatan saboda ayat ta ce Allah ba zai karbi tuban waɗanda hatta iza hadara a hadumul mautu sai ka zo mutuwa ka tuba Allah ba zai karbi tuban ba wancan hadisin kuma yana cewa Allah zai karbi tuban bawa malamin gargir hadisin da ayan sun yi karo ko ba su yi ba sun yi yana ɗaya daga cikin abubuwan da malamai suka yi munakasha a kai a lokaci na nake Dan ya gane.
daga farawa na wannan yayi magana wannan yayi A'a, shi ne mana, mana, ci gaba mana. Ka kare sa.
bismillah bismillah Bismillah mana. A'a, mu je mana mana. Yawwa, ci gaba. Eh. Eh, dala da wani shiga musu aiki. Buga ta kai yayi, mana kare sa magana ka kai.
sai sai sai a tauhidu la ya kabaru ijtihad eh wannan maganar da mala ya faɗa gaskiya ne mala ya gaya mai tauhidi baya karɓuwan baya karɓar ijtihad sannan kuma cewa wai ba a kiran kamar yadda mala ya faɗa ba a kiran Allah da wani suna sai sunan da ya kira kansa da shi a akwai ya manta ne akwai hadisi da ya inganta wanda annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallam au allamtahu ahadan min khalqika har yau wannan kofar tana nan Allah ya sanar da wani suna wanda badda wanda ka sani wannan kofar tana nan za iya kiran Allah da wannan suna wannan hadisin yana nan albabu maftu sannan kuma ah, na'am so ina ganin wannan shine sai maganar malam da ya kawo afuwa minti ɗaya da yake cewa tauhidi ya rabu a wajen wani malami ya gane bambancin rabuwan tauhidi a wajen wani malami da wajen ibnu tayyiba shi ibnu tayyiba ya ce wanda bai imani da wannan rabuwa uku ba kafiri ne kamar yadda muka karanta a farkon magana amma shi wannan malamin da ya zo karanta wajen rabuwan ba a karanto ba cewa tauhidul uluhiyya rububiyya asma'i was sifat ba ba a karanto ba dan haka rabuwa wajen wannan malamin ko da aka samu malamai sun ce wani abu ya raba tauhidi a sharhi ne wajen raba tauhidi amma tauhidi haddin zatin sa baya rabuwa kamar yadda ibnu taymiya ya raba haddin zatin sa assalamu alaikum kuma babu hadisi akan haka
To, alhamdulillahi wannan shine jigo na farko kenan ko mu ce turmi na ɗaya. In Allah ya da yanzu mun zo ƙarshen wannan munakasha na yanzu. Na? Tambaya ta ina? A'a, An gama.
an gama ba haka aka yi ba.
An gama.
abinda aka yi dama shine mu za mu yi tambaya su ma za su yi tambaya minti biyar a cikin minti biyar za su ansa duk wani abu da zai kawo tashwishi bai kamata a yi shi ba kuma ga malami da kai haƙuri ya yi ƙoƙari da ya yi magana akan makala kai ma ka yi haƙuri kasancewa ka ce za ka yi magana an ce za su A'a.
da tsaya nan daya To shi ke ko da minti ko da minti biyu ko biyar biyar ma eh so ba damuwa. An gama da Eh, jama'a ayi na mazili an yadda An yadda.
malam ka yadda Ai ƙarshen
a saboda mun rubuta sharadi ma mun rubuta sharadi masu mara aiki da wannan.
Za a iya ba da saboda haka zan ba da minti biyar biyar wa malam waye da malam waye malam ahmad da malam wasu na malam salamu alaikum.
Sami al'alim na shafarar Ai hakuri, ai rahmanar shi ma ba da assalamu alaikum. A gaskiya ana dage dole a bani lokaci saboda a ka'ida malamai suka ce layin samu lissakitin kawai. A wani wuri kuma suka ce wasu kutu fi ma'aridal bayani bayanun. Ka yi shiru a wurin da ake yin bayani kamar kai ma ka yadda da bayanin. Kaga tunda ina wurin aka yi bayani duk abin da aka faɗa kusan kenan da iya cewa na yadda da shi. amma a gaskiya lamarin shine akwai observation da yawa da muke da shi wanda tsallake waje yana daga cikin abin da yake kawo matsala wa mutum malam daga cikin abin da ya faɗa akwai sunan sahabi tun da gyara yake yi da ya ambata da ya ce umar bin Shu- shu'aib amr bin shu'aib a no Am- umar bin shu'aib kace yawa saboda haka idan ana babin gyara ne sannan kuma akwai gyara da ke wurin faɗan wato hamzatul wasli da yake da shi shi ma wanda ya kamata shi ma ya zama ya gyara wajen da zai da hamzatul wasali ko da alif da lamun tashi ya kanta dole ne ba za ka furta ta ba lamun kawai za ka furta saboda haka inda gyara da ke ake wannan suna da faɗi da yawa bangaren da ya shafi lura saboda haka abin da aka yi magana akan na farko akan salatul fati ana magana ibn a in general zai magana in general zai general magana observation general observation ne akai wa shi ko mu a cikin mu dukan mun yadda cewa wasu lafuzza da suka zo a cikin salatul fati sun inganta daga manzara sallallahu alaihi wasallam kuma da ya faɗi cewa sahabbai suna da addu'o'i ba suna da shi ba suna salatai bane duk abin da sahabbai suka yi salati wa manzo Allah sun ji ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne suka faɗa saboda haka duk wannan yana shiga karkashin salatin da manzara sallallahu alaihi wasallam ya karantar ne kuma shi wannan ka- yin salati wa manzara sallallahu alaihi wasallam tauqifiyun ne wato abu ne dole mutum je tsaya dan Allah ya ce inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ayi walazina mun sallu alaihi wa sallimu taslima inda sahabbai ba to kefiyun bane da ijtihadiyun ne da sahabbai da kansu ko sun kama salati amma yanzu kawai sahabban manzo suka ce mun san yadda ake ma sallama ka koya mana yadda za ka gaya mana yaya da maka salati wannan ya gwada cewa kenan yin salati din to kefi sai manzo Allah ya koyar da su iri iren wannan addu'o'in da za su yi na salati din kaga wannan amma an ana maganar cewa wabin da muke jayayya akai shine da aka dauko wannan salatul fati din an ce ba ma na na shi Ahmad Tijani bane akwai wanda ya zo a kabinsa me yasa ba jingina zuwa ga wancan ba sannan kuma bugu da ƙari in ka ce akwai cikin lafazin sahabbai da wasu wani suka abin su me yasa ba jingina zuwa ga sahabban ba babban matsalar ita ce zuwa da aka aka ce wannan tana da lada iri kaza da daraja iri kaza kuma ka ce maganar Tijani Ahmad Tijani rahimahullah ba wai laifi bane abin da ba tanakuti bane to tanakuti ne a duk wuraren da ya faɗa don karina ko da zama lafaziya ko da zamo a'aliya ko gairu lafaziya sannan kowanne da wurin da ake gane ake faɗan ake amfani da wa'annan ƙara'in din idan har karina ta zamo wai kul- ba kullum bane karina take zama lafaziya ba kullum kuma take zama a'aliya amma abin da shehu usman amar tijani ya faɗa karina ne in dai nura dole ta zama karina ne ta lafaziya wanda zama mubashira ko gairu mubashira ko a cikin maganarsa saboda أي- على أي حال ال- ال- الكلام مفهوم هذا حتى ش... في في هذا فمثلا انا اعرف هذا طبعا هكا abin da yake so in jawo jawo da mu a nan kai a kai shine wato muna magana ne akan wayannan daraja da fada'i da aka zo aka zuba mu wannan abu aka ce a yi shi sannan shi da kansa ya yarda cewa a ce kar a ɗauki wannan ya ba ku fatawan cewa kada ku karanta salatul fati in kun ga dama kaji ba ikhtiyari kace ba ya ce ikhtiyari ne mutum ya ga dama ya aura magana da gefe in ya ga dama kada ke yi ai shiri haka yace amma kuma a- a gefe guda za ya kuma yana emphasizing na ƙara ƙarfafa gwiwa akan cewa a yi ta ta hanyar kawo wasu maganganun da aka yi sannan ayoyi da ake kawo ayoyin qur'ani suna zama shi wani malam ya kawo su ba wai da shi ba gaskiya na so a ce in ga kuma mu karasa magana dukkan mu dukkan da da ya samu sai malamin ci biyar ne ba dukkan da asali mu ne aka yi bai cikin mu magana mu da dan da kasu da mala to ya yi karatu saurari bayani daga wannan bangare yana saurara yanzu kuma sauran mutum ɗaya zai magana ta wannan bangare shi ma
ci biyar
kamala a yi shiru a yi haƙuri a bar mai magana ya ci gaba da magana minti biyar da Allah kar kowa ya magana da Allah ya shiru Eh, sai masa.
da ya gabatar da shi da na gabatar muna iya za su iya mutum da malami da ya yi malami malami da ya faɗi. A, ba wani ka'ida ba.
So, bismillah bismillah mala Wata ka'ida ba. Eh, kuma ka'ida ne.
Assalamu alaikum.
kowa ya gama da alhamdulillah الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق الناس بالحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره والامداد العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين minti na biyar da aka bani alhamdulillah na ji daɗin wannan munakasha Allah ya saka da alkhairi sauran jama'a ku sai su yanke hukunci zan fara sa ku fati sai in gano kan maganar lokacin biyu tun da lokacin ya ga abinda mu muka faɗa muna son nassi sarihi ka'idar alqur'ani sai sautin nan sai sautin nahl wala taqulu lima tasifu alsu kadhiba هذا حلال وهذا حرام لي تفتروا على الله الكذب abin da kawai kace ba kyau ba ana bukatar kawo nassin qur'ani ko hadisin da ya haramta ne wasu kawo nassin hadisi ko qur'ani da ya haramta abin da shi wannan tijani ya faɗa cewa shehu tijani abin da ya faɗa annabi ya kushe ya haramta babu shi na biyu an bukaci su kawo nassin alqur'ani ko hadisi za mu ci zamu magana ne na takallamu hawla alkitabi was sunnati muna son nassi sarihi nassi sarihi wanda ya gwada cewa ina ibn taymiya ina nassin alqur'ani karara nassin hadisi karara ba ahlus sunna wal jama'ati ba ahlus sunna a kawo inda annabi ya ce ga tauhidul uluhiyya rububiyya asma wa sifati babu nassin ba su sun ce ba babu kuma nassin hadisi in dai wannan istinbadi wannan kokarin da ya ta yi ne lallai kafin wannan kowa zai yi kokarin sa shi ma ya ji daɗin nan wani abu zan gama shine ba uluhiyya kuma Allah ilahu sunansa rabbu sunansa maliku sunansa kudus sunansa salamu sunansa mu'min sunansa muhaimin sunansa azizu ina ayyukan wajen duka sai a ci gaba da lissafa ba kawai tauhidul salami tauhidul muhaimin da sauransu haka wannan babu nasi karar babu nasi sannan kuma ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji maganar cewa ai ya faɗi cewa imani kaza kaza a da aka kawo cewa in ka dace maka wanda ya kaza ai Allah ce faman sha'a fal yu'min kamar sha'a ba ya kuru wace shi kenan annabi musulunci ba gara maka kai kenan wannan raddi ne su gane cewa taziri Allah yake sai kuma maganar cewa idan mutum ya zo mutuwa wannan imani ba karɓe shi ba a'a ya ce karo da hadisin bukhari da muslim lamma hadar aba talib bin wafat جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ابن اميه وابو جهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمو يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله سبحان الله لو كنت أبو طالب يقول رسوا annabi zai tsaya kansa ga su Abu Jahal su Ibn Umayya suna tsaye yace ya babba na kafa la ilaha illallah annabi sun da wancan ayan kalma ce kafa yace yanzu zan je in kafa hujja wajen Allah ta musu bin kaga yaya annabi ne ya faɗi wannan magana yana gwada maka cewa in ka fahimci wancan nasin Qur'ani qur'ani ba kaga qur'ani yufassiru nafsa sannan kuma tafsirul qur'an tafsirul qur'ani bil qur'ani tafsirul qur'ani bis sunnati annabi na fassara maka cewa kowa a daidai abu dalibi da ya faɗi wannan kalma su wayanda suka zalunta ba ne faɗa ba ko ala millati abdul muttalib fa'ada alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ada annabi ya maimaita suka ce yana nan akan abdul muttalib fa kana atlu ma qala karshe abin da yake faɗa wa ala millati abdul muttalib inda fa ba ya kula la ilaha illallah da ya ce la ilaha illallah da ya shiga aljanna dan haka mutumin da ya faɗe ta ya shiga Allah ya
jama'a salamu alaikum za mu tsaya a nan za mu dakata mu rufe komai yanzu yanzu abin da ya rage mana za mu sallami duk wanda suke cikin wannan hoɗi yanzu sannan kuma zai mu fixing time wanda za mu idan yau da yamma ne za a dawo idan asabar ne za a dawo kowanne za a ji kuma alhamdulillah wannan tattaunawa ta yi nasara idan muka ce za ba kowa ya yi magana a wannan wuri to wurin zai zama hayaniya ne zai koma saboda haka muna godiya na Allah Allah ya sada mana da alkhairi ya yi ana musulmi